المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan bagiri mai tarin albarka masjidul muhajiri a wani aguwa ta ɗan tudu a karti makoyo a cikin babban birnin jihar maradi a wannan ƙasa ta mu ta nijar a yau muna rana asabar daren lahadi 24 ga watan shawwal hijirar nan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan hudu miladai isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda da taimakon allah maɗaukin sarki a daidai irin wannan lokaci muke bere tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shine majalisunmu na farko bayan hutun sallah da muka ta yi hutun sallah ba mu dawo ba sai yau 24 ga watan shawwal muna roƙon Allah madaukin sarki ya karɓa mana da mu da ku baki da ayyukan da muka aikata na alkhairi a cikin watan ramadan kurakuranmu muna roƙon Allah madaukin sarki ya yafe mana inda muka yi ba daidai ba muna roƙon Allah madaukin sarki ya yafe mana ya karba mana muna roƙon Allah madaukin sarki ya maimaita mana ramadana masu yawa masu albarka wannan majalisi zai zama shine majalisinmu na goma sha biyar a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul baqara inda za mu tashi aya ta talatin da biyar wadar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa kunna ya adam muskun anta wa zawjuka aljanna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa kunna ya adam muskun anta wa zawjuka aljanna وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم na'am ubangiji subhanahu wata'ala a cikin waɗannan ayoyi yake cewa wa kulna ya adam muskun anta wa zawjuka aljanna Allah ce ya kai adam uskun ka zauna anta kai wa zawjuka aljanna da matarka a cikin wannan aljanna a ubangiji subhanahu wata'ala yace wa kula min haragadan haythu shi'tuma ku ci daga abin da ke cikin aljanna ragadan yadda kuke so haithu shi'tuma da inda kuka ga dama wala taqraba hadhihi shajara Allah ce amma kada ku kusanci wannan itaciya fatakuna mina zalimin sai ku zama daga cikin azzalumai ba zallahuma shaitanu anha sai shaidan ya zamayar da annabi adam da matar shi akan wannan itaciya fa akhrajahuma mimma kana fihi sai ya fitar da su dalilin wannan zamayar da yi daga abin da suke a ciki na ni'ima na zaman aljanna Allah ce wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu ku sabka ku duka sashen ku yana mai adawa da sashi walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi zai zama maku a bayan ƙasa bagiri wajen zama da kuma wani ɗan jin daɗi na tsawon wani ɗan lokaci fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alai nan take annabi adam ya samu wasu kalmomi daga cikin kalmomin ubangijin shi yayi yabo ga Allah ya tuba fataba alaihi sai Allah ya yi mashi ya karɓi tuban shi innahu huwa tawwabur rahim lalle shi ubangiji subhanahu wata'ala tawwabun mai yawan karban tuba ne arrahim kuma mai yawan rahama ne waɗannan ayoyi siyakin su ya biyo bayan siyakin kisar annabi adam da kuma iblisu da sauran mala'iku lokacin da allah madaukin sarki ya ba su shawara zai halartar wasu daga cikin mutane domin su zama khalifa a bayan ƙasa mara'iku suka nuna ma ubangiji subhanahu wata'ala kololuwar abin da suka yarda da shi suka sani Allah ya ce al'amarin ba haka yake ba ubangiji ta'ala ya gwada ma mala'iku girman abin da shi ya sani na ilimi da abin da ya boye na sanin gaibi a tattare da shi bayan wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya umarni dukkanin waɗannan mala'iku da su yi sajada ga annaba adam alaihi salatu wassalam kowa ya yi allah ce sai dai shedan shi shedan daga nan ya yin wannan sajada to tun daga wannan bagire sai ubangiji subhanahu wata'ala ce ma annaba adam alaihi salatu wassalam ka shiga aljanna da kai da matarka wasu daga cikin malumai suka ce nan ana nihin matar shi hawwa'u قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ka shiga aljanna da kai da matarka Hawwa wasu daga cikin malumai suka ce wa qulna ya adam muskun anta wa zawjuka ka shiga aljanna kai da ire-irenka ma'ana kai da kan mana da'a da sauran mala'ikun da suka yi da'a to kowa ya shiga aljanna saboda abinda mala'iku suke abinda wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo na kissa cewa annabi adam alaihi salatu wassalam annabi adam alaihi salatu wassalam shi kadai ya fara shiga aljanna baya an dauki lokaci yana zama na kadaici babu wasu mutane yana kwana sai Allah subhanahu wataala ya halinta mashi a bikiyar zama wadda ita ce matar shi Hauwa. shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce zaujuka nan ba ana nahin ba hawwa'u ana nahin wanda irin ya wanda ya imani ya bisa ya bi abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni shi da su wasu daga cikin malamai suka ce a'a zaujuka nan nurin ana nahin ita hawwa'u ina ubangiji subhanahu wata'ala ce ma annabi adam alaihi salatu wassalam su shiga aljanna da shi da matar shi hawwa'u amma wa kula min ha haithu shiktuma ragadan ku ci daga abinda kuka ga dama abinda kuka gani a cikin aljanna ragadan yadda kuke so ku ci ku koshi ku fantama zaunawar ku lahiya a cikin wannan aljanna haithu shiktuma kuma ku je ku zagaya ku yi duk abinda kuka ga dama a cikin wannan aljanna lokacin da kuka samu dama kuma lokacin da kuka dama wannan aya tana nuna mana shari'ar musulunci ko kuma wannan gaba tana nuna mamu shari'ar musulunci shari'a ce wadda take ko kuma gabanin mu kai maganar shari'ar musulunci yana nuna mana da Allah subhanahu wata'ala ce uskun anta wa zawjuka ka zauna nan wurin al-iskan ana nihin mazauni masabiki gida wanda mutum zai kwanta ya huta ya shi daɗin rayuwar shi ta yau da gobe amma a nan iskanin kala biyu ne akwai zama na nutsuwa wanda shine Allah madaukin sarki yake nihi da annabi Adam uskun ka je ka zauna ka nutsu a cikin wannan aljanna idan ba zama bane irin a zauna ko da dadi ko babu dadi a zama ne za a yi na jin dadi da nutsuwa Allah subhanahu wata'ala sai ce wa kula minha ragadan kuma ku ci ababen da kuka ga dama ku ma a cikin aljanna da kai da matarka yadda kuka ga dama a nan malamai suka ce duk inda ka ga shari'a da musulunci ta hana wani abu to idan ka bibi wannan abu sai kaga Allah ya halitta ma dan adam abin da yi wannan alkhairi kuma yi shi yawa a cikin dangin abincin da dan adam ke ci da abin da yake sha abin da Allah ya haramta bai kai ɗai ba cikin ɗari na abin da Allah ya halitta dukkan wani abincin da kake tunani da wanda baka tunani da ta inda zai zo koma wani kala ne halal ne Allah ya halitta shi saboda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya halatta mana at-tayyibat dukkanin wasu ababe masu daɗi amma Allah ya haramta mu ɗan kaɗan daga cikin ababe a cikin nama nama alade ne aka haramta da kuma wanda yake mushe amma idan ka ɗauka tun daga raƙumi sanuwa da sauransu ha a gangaro ƙasa da rago da tunkiya da akuya da ƙananan dabbobi da kuma ƙananan tsuntsaye dukkanin waɗannan halittu ne da allah ya halitta kuma ya hore ma ɗan adam yana iya yankawa ya kama ya ci nama in ka ƙara yin ƙasa tun daga abin da ya hwara wanda ya tsutsotsi ya yi canyoyi daban-daban duka wannan babu haramci a cikin cinsu sai dai ɗabi'a da al'ada da yanki su su ƙyanƙyami abu kaza su ji ba za su iya ci ba wani kuma yashi yana iya cin abin da ya ga dama cikin halittun da allah maɗaukin sarki ya yi a haka idan mutum ya diba a kowane jalibi na rayuwa zai ga ubangiji subhanahu wata'ala abin da ya halitta ya yi yawa a kan abin da ya haramta riba idan muka ɗauki ɓangaren zina abinda allah maɗaukin sarki ya halitta ma mutum namiji mai hankali ta hanyar aure an ba shi dama ya iya auren mace guda ko biyu ko uku ko hudu sannan kuma an ba shi dama in ya samu dalili da zai samu kuyanga baiwa wadda zai iya mu'amala da ita ko ya sayar da ita ko ya sayi ko abin da ya kama da wannan shi kuma nan ba a iyakance ma dan adam ba amma abinda kawai Allah ya hana shine ya hana kusantar zina ta matar da ba ta haka ba haka idan muka dauki kasuwanci ubangiji madaukin sarki ya yawaita halatti a cikin kasuwanci abinda kawai Allah ya haramta shine kudi da ruwa kuma wannan haramtawa da Allah ya saboda mu maslahar rayuwarmu dan taimakon shi talaka da wanda ba ya da shi da za a bude babin kudi da ruwa to babi ne wanda kullum masu kudi su ne ake yi ma dako su ne ake yi ma wahala kullum za a baka ka yi ta daɗi ka yi ta ƙari amma ubangiji ta'ala don rayuwar ta daidaita sai ya haramta ya ebe albarka a cikin kudin kudi da ruwa sai ya halatta mu kasuwanci to a shi nan ubangiji subhanahu wata'ala har a cikin gidan aljanna abinda ya ba annabu adamu dama ya ci abu ne wanda yake da yawa kula min ha ragadan haithu shi'tuma sai Allah ce wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin kada ku kusanci wannan shajara sai ku zama a cikin azzalumai nan take fa azallahu mash-shaytanu anha dama shi shedan daga nan sai ya kulla adawa tsakanin shi da annabi adam kuma ya kulla adawa tsakanin shi da sauran mala'iku har ya dauki alwashin cewa Allah madaukin sarki ya ba shi dama kada ya kashe shi har zuwa ƙarshen alkiyama Allah ya ba shi dama ba zai kashe shi ba har sai ranar alkiyama to shi kuma daga nan ya dauki alwashin cewa tabbas hakika zai batar da su baki daya ajma'i sai dewa sai wasu daga cikin mutane 'yan kaɗan wanda suke bayan Allah ne na gaske waɗannan su mutanen ubangi subhanahu wata'ala zai kubutar da su daga daga sharri na na shaidan shine Allah madaukin sarki ce fa azallahum ash-shaytanu nan take sai shi dan ya yi ƙoƙarin sanya masu wasu wasi ya zamayar da su a kan abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana su na adam alaihi salatu wassalam lokacin da shaidan ya zo mai shaidan bai ce mai ba ya kai adam kai tsaye ka zama ka je ka ci watan itaciya don saboda da ya so mai da wannan magana to zai nuna mai ai ubangijin shi subhanahu wata'ala ya hana shi cin wannan itaciya don haka ba zai ci ba amma shi dan sai da ya ba hanyoyi daban-daban daban-daban don ya samu ya ga ya kubutar da annabi adam ko kuma ya durmayar da annabi adam alaihi salatu wassalam akan wannan abin da allah madaukin sarki ya hana shi annabi adam in alaihi salatu wassalam ya ji shi yasa Allah madaukin sarki a cikin suratul a cikin suratul nur Allah madaukin sarki ke man mu gargadi ya yi wallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan Allah ce ya ku masu imani kada ku bibi hanyoyi na shedan wanda shedan yake zawa domin ya ya samu ya ya ribaci mutane saboda shi shedan ba mu da wani abin da ya yi shi zama dan adawa a bayan ƙasa kamar da ubangi subhanahu wata'ala yake cewa wala tattabi'u khutuwati shaytan ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum aduwwun mubin إنه لكم عدو مبين Allah madaukakin sarki ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyi salo dabaru daban-daban wanda shedan ke bi dan ya durmayar da ku saboda shi shedan nan a dugun mubi makiyi ne wanda yake mabayyane ga dan adam haka ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul nur ya ce man yattabi khutuwati shaytan
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر
Na'am, Allah ce man yattabi'a khutuwati shaitan Duk mutumin da ke bin salo hanyoyi na shedan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Allah ce to ka sani shedan babu abin da yake aza dan adam akan hanyar ya sai hanya ta alfasha da kuma munkari. To wannan fa azallahuma shaitan da Allah madaukin sarki yace ɗaya ne daga cikin salo na shedan. Shedan yana da hanyoyi daban-daban wanda yake durmiyar da da dan adam kisa imamul qurtubi yake cewa ai shi shedan daga cikin hanyoyin shi shine nazaratu turji turji wanda shedan yake yi ma dan adam shine hanyoyin shi wanda yake batar da da mutum shine nazaratu shaitan zungura shedan zai rinka zungura dan adam ya rinka sa mai shakku ya rinka sa mai ghafla ya rinka sanya mai wani abu wanda ba shi ba saboda mi don ya samu ya ribanci wannan mutuna kuma kowane ɗan adam ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi daidai imani kuma daidai aikinka da kwarjininka da aikinka da dagewarka da akan biyar sunna to daidai ta yadda shi ɗan za ya rinka biyu ma mutum idan mutum yana ahalin sunna wal jama'a to za ga shi ɗan yana tsoron shigo shi ba zai shigo shi ba kai tsaye ta manya-manyan zunubai ba zai shigo shi ba ta bidi'a amma zai shigo shi ta wani salo na daban wanda zai rinka sa mai shakku da da kin jama'a da kin san mutane da wasu abubuwa na daban wanda yake iya ribantar shi ta wata hanya ta daban a haka shi ɗan ba zai damu ba da ba kan shi wahala cikin yin salo daban-daban don ya hallakar da wanda dama shi hallakake ne duk mutumin da babu ruwan shi da addini babu ruwan shi da da alaka da addini za ga shi dan babu ruwan shi da shi bai cika ba kan shi wahala ba dama dan gidansu ne biyi ne mutunan shi ne na haka ba zai wahala ba cikin ya yi amfani da salo daban-daban don ya hallakar da shi a shi don haka shi shi ɗan yakan bin salo da hanyoyi daban-daban don ya ga ya hallakar da dukkan wani mai imani ya turzumin shi ya bi shi wasu hanyoyi daban-daban babbar hanyar da shi ɗan yake amfanuwa da ita ko yake amfani da ita domin ya cutar da ɗan adam mai imani wanda yake tsaye akan gaskiya akan sunna hanya ta farko ita ce hanya gafala shaidan zai sanya ka ka zama gafalalle wanda bai lura da abin da ke wakana gabas da abin da ke wakana yamma da abin da za a yi zai manta zai zama cikin gafala mutum ne mutunan kwarai kamali ɗan kasuwa ko malami ko kuma mai hada-hada ta yau da gobe mutunan Allah ne yana son Allah yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi dan sai gafalar da zuciyar shi ba zai iya tunawa ba da ambatan Allah madaukakin sarki zai hito ya awa guda awa biyu awa uku wani har ya gari ba zai iya tunawa ba da ya ce subhanallah ko ya tuna ya ce alhamdulillah ko ya tuna ya ce Allahu akbar ko wani abin da ya kama da wannan na ambatan Allah madaukakin sarki ya gafala ko irin waɗannan mutanen shi da ya shiga kasuwa ko ya shiga wajen aiki ko ya fito wajen da yake sana'a to ya gafala baki ɗaya rayuwar shi tana nan wajen wannan wurin babu abin da zai tuna shedan yana gafalar da da mutum Allah madaukin sarki yake cewa wa man yashu an dhikrir rahman wa man ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin Allah ya ce wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin duk mutunan da yake gafala ya manta da ambatan Allah madaukin sarki Allah ce nuqayyid lahu shaytanan za mu darma mai za mu lankama mai shedani fa huwa lahu qarin sai shedan ya zama shine abokin shi na dindindin abokin yawon shi shike saka mai komai shike sa mai wasuwasi shike bashi wahala ta rayuwa ko da kan mutunan kwarai ne in dai yana gafala da ambatan Allah to yayo kusa da samun ribanta ta shedan shi yasa shedan abu na farko da yake fara ma mutanen warai ya ga falantar da su ya mantar da su da ambatan Allah subhanahu wata'ala shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito manzo tsira da aminci Allah sabbata gare shi yana cewa mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit misalin mummuni guda biyu guda yana ambatan Allah guda baya annabi ce tamkar rayayye ne da matacce sallallahu alaihi wasallam wannan matacce ne gashi nan babu abin da yake iya yi makan shi ya riga ya mutu abin da ya rage a turbude shi wannan kuma rayayye ne yana bisa rayuwa ya yi sallah ya yi azumi ya yi zikiri ya yi kaza ya yi kaza sannan ya ce to mai ambatan Allah da mara ambatan Allah kamar matacce ne gawa da mai rai nan ana maganin masu imani guda biyu kenan shi mai imani mai salloli guda biyar mai azumin watan ramadan mai sadaka mai aikin haji to babu abin da ake so ya rinka yi tintintini shine ya rinka ambatan Allah madaukakin sarki idan mutum na ambatan Allah akai akai to wannan ambatan Allah yana gadar mai da cikakken nutsuwa wadda kullun zai dore akan aikata wani alkhairi amma matukar mutum yana mantawa da shi mai imani ne ya mance kawai ya shiga hada-hada ya shiga kasuwanci yanzu ya mance sai an kira sallah sai ya tuna za ya alwala ya zo masallaci a yi jami'i da shi mutunan kwarai in an gama ya yi zikiri ya yi ambatan Allah ya yi sadaka ya yi komai amma idan ya tashi daga nan kuma ya manta da ambatan Allah sai an dawo sallar la'asar to shi ne ake magana a nan wannan gafala hanya ce ta horko wadda shaidan yake amfani da ita domin ya ci nasara ga dan adam shekul islam ibn taymiya yake cewa al-ghafalatu aslu kulli shar rabkannuwa da ɗan adam zai yi ya manta da ambata Allah ya ce to ita ce dugu na farko na kowane sharri asalin kowane sharri da ke iya kama ɗan adam sharri ma'anawi ko kuma sharri hissi sharri wanda kai za ka jin lalle bala'i ya kama mutum Allah sauke ko kuma ɗan adam ya manta sharrin da bin jin ya kama shi a zahiri to asalin dukkan wannan bala'in da ke samu ɗan adam yana nan daga gafala idan ɗan adam ya manti ya- ya gafala ya rabkana bai tuna ba da ambatan Allah to sannan ne bala'i ke kama shi ko a gidan duniya duk mutumin da zai iya kama wani abu ba tare da bismillah ba ko ya zauna wani abu ba tare da bismillah ba ko ya ɗauki wani abu ko ya rihi ko ya hau to za ka ga wata rana sai an yi katari da shi da aljani mugu sun yi ɗauki ba da ni saboda mi saboda ya gafada daga ambatan Allah kuma duk mutumin da ke tsara ya zo ya zauna ya yi wani abu ko ya kwanta ya yi kwana ba tare da ya ambaci Allah ba subhanahu wata'ala ko ya tashi daga barci ba tare da ya ambaci Allah ba ko kuma ya hau abin hawa ba tare da ya ambaci Allah ba ko ya sabuka daga abin hawa ba tare da ambatan Allah ba ko ya fara aikin shi na yau da gobe ba tare da ambatan Allah ba yana gafala da ambatan Allah to za ka koda sihiri za a mai akwai yiwuwar ya kama shi saboda mi asalin kowane sharri shine ka manta ka gafala daga ambaton Allah subhanahu wata'ala to wannan ita ce babbar abinda shedan yake fara yi yake yi ma dan adam akwai isra'iliyat da dama da wasu malamai suke kawo a cikin tafsirin wannan aya cewa ai annabi adam shedan mantar da shi yayi wasu daga cikin malamai suka ce a'a da annabi adam yana ta kokarin kiyayewa ga abin da aka hana shi ya aikata ga abin da aka hana shi ya aikata ga abin da aka hana shi ya aikata har sai da shi ɗin ya zo yana ta kawo mai wasu abubuwa daban-daban ya same wasu wasi cewa an yi wannan ne don kada ka zauna a cikin gidan aljanna ka dawwama an yi ma wannan ne saboda kaza har annabi adam alaihi salatu wassalam ya so ya fada a cikin wannan to lokacin da ya samu ɗarusu na shakku shin anya ba da gaske ba ne abinda shaidan yake mai wasu wasi da ya so ya ci kuma sai ya tuna sai shaidan ya mai rantsuwa kamar yadda Allah ke ba mu labari wa qasamahuma yayi rantsuwa ya nuna mai tabbas hakika Allah ne ya umarce shi da shi inni lakuma laminan nasihin yace tabbas hakika ni nasiha ce nake ma to daga nan wurin annabi adam alaihi salatu wassalam sai yake tunani sai tawili cewa lalle dan adam ba zai rantsuwa da a wannan lokacin bai taba tunanin akwai wanda zai iya rantsuwa da Allah ba akan ƙarya wanda malamai ke ce ma al-yaminul ghamus to shedan da ya sa mai shakku na wasuwasi ya gafalantar da abin da yake tunani to a lokacin kuma sai ya biyo mai da mataki na gaba da tun harko ya zo ya ce ya kai adamu ni wallahi ina ma rantsuwa Allah bai hana ka ba da annabi adam ba zai yarda ba amma da ya same shaku sai ya zo ya rantsuwa annabi adam alaihi salatu wassalam shi kuma sai ya yarda a imam al-bagawi a cikin littafin shi yake kawowa cewa annabi adam alaihi salatu wassalam bai ci wannan itaciyar ba kai tsaye amma shi dan ya biyo ta hanyar matar annabi adam ne hawa'u ya fara samu lokacin da ita hawa'un ta so a ci wannan itaciyar da allah madaukin sarki ya hana annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya hana ta ya tunatar da ita da ya hana ya tunatar da ita sai ta mai aya cikin aljanna dama akwai giya da ta bashi giya ta mashi irin abinda namiji yake iya waduwa gaban mace ma'ana can mai irin abinsu na, na mata annabi adam alaihi salatu wassalam lokacin da ta bashi itaciyar nan sai ya ci ka kamar yadda wasu malamai suke kawo tarihin su da maganganun su daban-daban ala kulli hal wannan yana nuna mamu darasi na na biyu na cewa dukkan dan adam wanda yake rike da addini to sai ya jajirce asalin addini daga gida ake fara shi da dama daga cikin musulmi yau za ka same su addininsu in sun hito waje ne a cikin gidajensu ba za su iya tabbatar da sunna ba a cikin gidajensu ba za su iya tabbatar da wannan tauhidi ba a cikin gidajensu ba za su iya hana matansu ba za su iya sa sanya matansu ba saboda mi saboda su mata sukan da wani rinjaye ga maza duk yadda ka ga mutum waje yana wani karshashi to mafi yawanci in ya shiga gida to mata suna ladabtar da shi shi yasa a Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake kawo hadisin yake cewa shi hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin cewa ma ra'aitu naqisatu aqlin wa dinin yaglibna dawil uqul min ar-rijal Annabi yake cewa su mata naqisatu aqlin wa dinin ne suna da naƙasa ta addini kuma suna da naƙasa ta hankali amma abin mamaki ya galibna zawil uqulu min rijal mafi hankalin maza masu tunani masu basira masu kahin hankali masu ƙarhi wanda al'umma ke tsoronsu amma mata ya galibna hunna suna rijayar su a cikin wasu ababe sai ga mutum gashi babba latizu yayi wani abu karami na kankanta amma idan ka tarbe sai ga asalin abin daga matar shi ne ita ce ta ga dama ko bata so ba ko ta ba shawara ko ta hoshe mai da kuka ko ta yi wasu dabarunsu da ƙarshe sai ya ɗauki hukunci kuma daga baya sai ga yana komawa yana nadama bisa abin da ya yi da za mu gaskanta wannan magana da wasu malaman tafsiri sai kawo za ga asalin a fitar da mu daga cikin aljanna a fito da babanmu to sharrin mata ne saboda su suka fara biya ta abinda Allah madaukin sarki ya hana annabi Adam alaihi salatu wassalam yayi shedan ya biyo ta Hawwa'u sai ya sanya ta samu wannan itaciyar tanti sannan shi ma annabi Adam alaihi salatu wassalam ya ci wannan itaciya sai dukan mu Allah madaukin sarki ya umarci annabi Adam da shi shedanin da ita Hawwa'u da ma duk wanda ke da hannu cikin Allah yake cewa kowa ya fito daga daga aljanna shi yasa malamai suke cewa mataki na biyu wanda shedan yake sanya wa mutum shi da wasu wasi shedan ba zai ci nasara ba akan dukkan wani mutum ko wata al'umma ba ce sai ya sanya mai wasu wasi ya same shakku ya ɗarsa mai wani abu a cikin zuciya idan ya bi wannan abin za a ganin daga nan wurin ne sai mutum ya lalace haka kurum ana ta addini da mutum sahe da rana yana cin gajiya ana cin gajiyar shi yana amfana ana amfanar shi shekara ɗaya shekara biyu sama da goma yana ba da ƙoƙari a cikin addini sai shaidan ya ce to yanzu wani ya bari da kai daga ya sami wannan shakku kuma sai ya baya da su ne gaba gaba amma yanzu mi shaidan ya zo ya same shakku ko kuma ya yi ƙoƙarin ya shigo cikin wasu mutane masu ƙoƙarin aiki na addini wanda yake ganin ga sunan in aka bar su to suna ya ɗauka wannan addinin tun daga farkon shi har zuwa ƙarshen duniya to sai shi ya yi ƙoƙarin ya sanya rashin shituwa ya ɗan samu kowane ɗaya daga cikin su wasu wasi wanda da za ka tarda su ka tsare su ka ce wane menene matsala kaza a wuri kaza to shi ma ba zai iya ba da labari ba haka kawai za ga mutum ya bar sunna ka gan shi shi ba ahadu sunna ba shi ba ɗan ɗariƙa ba in ka tambaye shi lahiyawa ne kai ba ba ya ce sunan ba irin ta da bace cuta da yaya take ta yanzu yaya take bi iya bambantawa ba a kawai dai mutane sun lalace tunda kowa ma ya lalace na biyu ne wanda shaidan yake amfana da shi yake amfani da shi domin ya hallakar da mutane game da Allah subhanahu wataala cikin suratul nas yake ba mu labari الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس نعم من الجنة
Allah
والناس ce alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wannan ne wanda yake sa wasu wasi a cikin kirazan mutane kenan shi ke sa wasu wasi kuma duk wani sharri da ka gani a bayan kasa asalin shi yana farawa ne daga wasu wasi daga yaɗarsa shin anya ba an yi kaza ba to daga nan wurin sai zuciya ta fara ta maimaita su daya ta maimaita su biyu ta maimaita su uku. wani wa daga mafarki yayi mafarki lokacin da ya walka daga kwanan ya tabbashi da kanshi ya karyata kanya cewa wannan abun ba daidai ba ne ba daidai ba ne bai yarda ba amma da ya ƙara nanata ma zuciyar shi da ya ƙara nanata ma zuciyar shi to zai iya bata dukkanin garin zai iya bata dukkanin zumuncin gidansu tun daga matsarin kakansu har zuwa shikokin shikoki sai ya bata saboda mai mawalkin da yi a kwana biyu in yi mawalki yana ganin mata kanan shi ta zo daidai gidan ya ta watsa ruwa ga ko an yi kaza an yi kaza shi ke mawalki ne amma daga nan zai fara gaskanta kanya ya ta gaskanta kan shi ya ce an yi sihiri an yi kaza an yi kaza an yi kaza haka wani daga daga daga shakku mutum ne za ku wuce wa ahalu sunna biyu su wuce guda bai ga guda ba kowa yana cikin hada-hadar shi ta yanayi ta zamani kowa yana harkar gaban shi sai mutum ahalu sunna wuce sai ɗalibi ya wuce to na bar zuwa karatun wani dalili ai na gamu da shi hanya kaza ban mu ina mai sallama ya kiɗa gwamtomi na mashi har abada kuma ya haramta ma kanshi saboda mi wasu wasi na shaidan to da haka shi shaidan ba rago bane kuma ba zai taba barin wasu mutane biyu ko uku ko hudu ko jama'a wai su dore suna aikin addini balle ma a ce suna aikin sunna shaidan ya zira musu ido ai ko ba wa'azi kake ba in dai kai za kai kai kadai to shaidan sai ya kokarin hana ka dama matsalar shi a ce kai kana yi to in kana yi yana ɗan jin haushi to radda kan kama a yada to a lokacin kuma jin haushi ya karu to kuma shi ma daga nan zai ƙara ƙara ƙarfi don ya ga cewa ya raba mutum da aikin alkhairi ko kuma ya raba mutum da wani abu wanda yake aikatawa a haka abu na uku wanda shi ɗan ke amfani da shi domin ya ɓata ma ɗan adam target ɗin shi na addini shine zai zayyana mai mummunan aiki ga mutum dumu-dumu saman mummunar aiki saman mummunar ɗabi'a mummunar aƙida wadda ba ta da kyawu shi ma ya tabbatar da ba ta da kyau amma shi ɗan sai ya ƙawata mai wannan abin game da Allah cikin suratun nahal yake cewa wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shi ɗan sai ya ƙawata ma mutum mugun aikin da yake katiban mutumin da ke bisa aƙida ta zagin sahabi sahabi shine mutunan da ya zauna tare da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam har manzan allah ya rasu bai da ba yana riƙe da wannan addinin shi ne ake ce sahabi sun yi sallah annabi na gaba shi yana baya sun ci abinci sun yi shawara sun zamna masallaci ya je juma'a wanda ke sama mambari manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma kawai a cikin garin marada sai wani dumu-dumu ya zaune ba ya da abin da yake zagi sai wannan sahabban na annan muhammad su sallu da za ka tare shi sallar da yake guda biyar bai iya ba sallar shi ta azahar da za ka dibi ruku'in shi za ka ga ya sungule kai can ƙasa ko kuma ya hambare shi sama amma kuma addini ne shi yake ba abin da yake samun lada kamar ya rinka ɗaukar ɗiya mata aboki na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana zagin su wannan duka muni ne na shidan shidan da yake muna naman mutum wasu mayagun ayyuka sai ga kamar aikin kwarai daga cikin irin abin da shidan ke kawata ma mutum ya rinka tunanin yana bisa aikin kwarai mutum ya rinka samun shago cikin addinin shi diba ka ga yadda zamaninmu yadda mutane suka yi imani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da karantarwa sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dan kankanan lokaci tsakanin wata ɗaya zuwa biyu aka samu mutum guda tilo ya fito a, a social media yana kokarin ya ƙaryata hadisan da suka tabbata na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalin hitowar shi jama'a da dama suna suna kyamar abu amma saboda tazyini na sheda har ya kai musulmi ahlus sunna wal jama'a kaga yana shakku an ya abin da ya gayi ba daidai bane kaga mutane sukan kokarin siraba bal abin abin abin takeici daga cikin malumai masu karantar da sunna wanda suke iddia'in san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke hidda kuɗi su bada su zo su yi maulidi su yi kaza amma sai suke ganin kamar nasu ne ya zo saboda mi shedan ya zayyana masu mummuna aikin suna ganin shi aiki mai kyau haka daga cikin ababen da shedan ke zayyana ma mutum sai shedan ya nuna ma ai zumunci ba dole ba sai da wani ai mu kaza ne uban mai haihuwa in na rike suwa da ma'aibin yanke zumunci ba zai gani cikin gida wane da wane su suke zumunci da wane da wane ba su zumunci da wane da wane ba su tare saboda mi shidan ya zayyana masu mummuna aikinsu wani zai rike gaba a ta karanta ayoyin gaba yana yiwuwa agaji yake ko malami ne da shi da wane duk irin wa'azin da za a yi na gaba sai dai su kada kai su kyale amma ba za su iya sallama ba in sun gama wa'azi saboda mi shedan ya zayyana masu mi ya zayyana masu aikin da suke aiki ne mai kyau ya koyi masu da cewa abin da suke innan ba karamin zunubi bane amma zayyana lahum shaytanu a'malahum sai shedan ya zayyana ma mutum ya kawata mai mummuna aikin shi shi yasa babban abin da ke taimakon dan adam a kullum cikin magani kamar yadda za mu zo mu ji me ke sa ka iya kubuta daga wannan matakai na shedan shine wannan nukuta abinda zai iya sada adam ya kubuta daga tazyinin shedan shine mutum musulmi kullun ya rinka tuna kuskuren ya da kuma yadda za a yi shi ya gyara tsakanin shi da Allah amma matukar kana jin kai ka isa to ka bi hanya ta shedan babba saboda dama shi ma shedan babba hanyar shi ai cewa ya yi annabi adam ana khairun minhu shine babban slogan babban abin da shaidan yake lalatawa mazhabin shaidan shine ana khairun min to duk lokacin da mutum musulmi ya samu kanshi da fifita kanya akan wasu to a daidai lokacin ya fara bin hanyoyi na shaidan wanda shaidan yake kokari dan ya zamayar da dan adam da gare su hanya ta hudu shine al-iradatu wal azm dan adam shaidan yana sanya mai jin kamar zai iyawa ya rinka sanya mai shi wani ne sai idan wannan mutumin bai yunkuro bai aikin a lokacin ne kawai yake zama cikakken musulmi game da Allah ke cewa walakin man sharaha bil kufri sadra wanda Allah ya buɗe kirjin shi da musulunci to shi da daga ganin yana kokarin ba zai yi aiki ba irin wanda shi dan yake kokarin ya sanya shi haka alhuququ fil ma'siya shi dan zai ta jawo mutum hayyatun kuda shi a cikin a cikin ma'asiya a cikin zunubi da za a cewa dare ya raba samu wasu mutane a wani wuri su rihe kansu su kunna radiyo da maza da mata a shagiya a yi zinace zinace to za ganin shedan ba zai taba sa masa kwana ba a wurin in sun yi kwana ɗari to duk dare ba za su kwana ba ko kyankyadi ba a wajen amma ka diba yadda musulmi ana kyam awa ƙololuwar sallah ta dare da aka yi awa biyu zuwa uku kaga yadda musulmi suke kanin suke bugun juna saboda mi shedan ya shigo a wajen ana aikin alkhairi kaga mutum in wani abu yake idanun shi baza wani balaguru aka ce zai daga nan zai ta yaya mai karhi hudu har abada ba zai iya kwana ba kullun hankalin shi kadda ya ta yi a ce mota ta tashi ta bar shi amma inda babu wannan balaguran to wannan wa shine karhi bakwai na sahi ba zai tashi bai sallah asuba saboda ya gaji ya yi aiki wani ya ce ma dogo yake wani ya ce ma kaza yake wani ya ce ma kaza yake saboda mi dama nan akwai karamcin ba da himma da yarda da abinda Allah madaukin sarki yake so shi kuma shi dan yana ta yana ta yin aikin shi da haka yana daga cikin hanyoyin da shi dan ke bibiya a hankalci dan ya tura dan adam a cikin matsala babbar hanya ta farko ita ce hanyar kallo duk mutumin da zai rinka kalle-kalle to zai shedan ya biyo hanya ta farko a aikaci cikin ya ga ya nuna mashi wata illa tsakanin shi da wani ko ya nuna mashi wani abu tsakanin shi da wani kashi musulmi tsakanin shi da ɗan uwan shi ana faɗa faɗan da bai da asali in aka zo ana tambaya sai ce ma tun wata rana tun nan da shekara kaza da aka sallame sallah na ga wane ya harare ni ka diba ka ga wai wane ya harare shi to wannan kalle kalle kai ta kura ma dan uwanka musulmi ido har sai ka ga wani aibi to to mataki ne na shida duk mutumin da za ka yi ta kallo ka yi ta kallo to sai ka ga wata rana kamar wannan mutumin ya malayi kuma shi bai sani ba shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa kullul mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum
الذين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم na'am ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون Allah ce kullul mu'minin ka ga ma masu imani yaghuddu min absarihim su kiyaye ganin su wa yahfazu furujahum Allah ce kowa ya kiyaye ganin shi nan wurin mafi yawanci muna fasara ayan nan akan kallon mata mata suna ciki amma ba su kadai ba mutum musulmi in yayi zanna bakin hanya ko motoci yake kallo wallahi sai hasara ta shiga zuciyar shi kuma sai ya ji kyashi ya ji bakin ciki na shi dan me har yanzu bai da mota in yayi zaune in yana kura ma kowa ido sai ya rinka jin haushin motunan da ke wucewa shi har yanzu bai da moto in ya kalli wannan wata rana sai ya kai yana hasada ta, ta kalman mutane wani nashi kaza suke wani nashi kaza suke to shi yasa Allah madaukin sarki ya ce maganin ka a fara maganin a bari to kada a fara kullil mu'minina yaghuddu min absarihim kowa ya takaita kallon shi dan wanka musulmi ya zo ku gaisa wani in ka wuce to in Allah ya da mintin ka guda da kan wuce zai iya ba da labarin tun daga kanka har zuwa takalminka minti guda ne za ka wuce wasan moto nan garin da ka wuce in aka ji masu a ce wane ya wuce a hulle shi sha ce a canwa ce kaza ce a shi kaɗai ne da shi da wani wuce a ɗazi ne ya wuce da wani to shi ne Allah ya ce kullum mu'minina ya wudu min absarihim wa yahfazu furujahum saboda kallo shine asalin fitina wadda shi ɗin yake amfani da ita ta ɓangaren mata ko kuma ta ɓangaren maza da haka shi kallo yana da nashi tasiri a cikin dukkan wani abin da ɗan adam zai yi kamar da ali ibn abi talib da Allah tabbata gari shi yake cewa an nazaratu sahamun min sahami iblis kallo wani iko ne wani mashi ne daga cikin mashishika na shaidan wanda shaidan yake amfani da su a cikin gama wani aikin da dan adam zai iya aikatawa ashe babu wani aikin da dan adam zai iya aikatawa ya ya iya kubuta daga daga sharrin shaidan shine iya kame ganin shi kamar da aliyu ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa an-nazratu sahmun min sihamil iblis yace kallo wani mashi ne daga cikin mashi na iblis iblisu yana amfani da kallon mutane sai ya tura mashi na kiyayya ya tura mashi na saman Allah a cikin mutane wanda suke aikatawa to balle idan ya zama da kuma kallon yana da alaka da mace duk mutumin da zai zai kura ma mata ido to wannan mutumin wata rana sai ya fada a cikin fitina ta mata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai inda za ku iya ku hana kanku daga zama na bakin hanya suka ce ya ma'aikin Allah wallahi ba za mu iya ba malana gudun babu makawa tunda dai mu garajin muke to babu makawa sai mun zanna bakin hanya babu makawa tunda muna da shaguna muna aiki muna kaza muna kaza muna kaza sai ka zana sai annabi ce to in kau haka ne fa'atu tariqa haqqo to shi ma ku hanya ku ba ta haƙƙinta daga cikin haƙƙin hanya shine mutum ya takaita kallon shi ba an ce ba kada ka kalli komi ka dole kanka a ka takaita abin da ya wuce ɗaya biyu ka takaita kallon ka ba komi ba dan adam zai yi dai saboda wannan kallon yana daga cikin abin da ke haifar da da kafala abu na uku mataki na uku cikin abin da sai dan yake amfani da shi na aikaci domin ya ɓata al'umma ya sa a zunubi a cikin al'umma shine dukiya kudi Allah madaukin sarki ke cewa yawan lazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
أيها الذين آمنوا لا تأكلون أموالكم بينكم بالباطل na'am إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم Allah ce ya yi wallazina amanu ya ku masu imani ولا تقتلوا أنفسكم na'am إن الله كان بكم رحيما Allah ce ya ku masu imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rinka cin dukiya tsakankaninku ta hanyar da bata dace ba wane ya ci kudin wane wane ya ranci kudin wane ya giya to mataki ne na shida mu za ga al'umma mafi yawanci idan dukiya na shiga tsakankaninsu za ga shidan yana samun kafa wadda ita ma zai amfani da ita a haka shidan yakan shiga cikin ibada domin ya hana dan adam yin ibada dan adam idan yana ta bauta yana ta bauta shi dan yana zauwa a cikin wannan bautai ya rinka rage mai karhi ya rinka sa mai shaku ya rinka yin baya baya har ya ga ya hana shi wannan bauta daga cikin abin da dan adam ya kamata yi dan ya kubuta daga waɗannan kaidi hanyoyi ramu na shedan da lababiya ta shedan daban-daban to shi da adam ya rinka yawaita ambatan Allah madaukin sarki ya yawaita tuba gabanin ya yi kwana ya tuna laihukan da ya yi tsakanin shi da Allah ya nemi tuba kamar yadda Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yace ku ku yi mu kanku hisabi gabanin ubangiji subhanahu wata'ala ya yi muku hisabi to Allah yake cewa fa zallahu mashaytanu anha sai shedan ya zamayar da annabi Adam akan wannan itaciya wadda aka hana su ci sai suka ci lokacin da annabi adam da hawa'u suka ci wannan itaciya fa akhrajahuma mimma kana fi sai ya fitar da su daga abinda suka kasance a ciki nan take Allah ce wa kulna sai muka ce ihbitu ku sabka ba'dukum li ba'din adu sashen ku yana kiyayya da sashi wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin tattare da ku a bayan ƙasa da za ku tahiya akwai bagiran zama wa mata'un kuma akwai ɗan jin daɗi ilahi na wani ɗan lokaci wannan yana nuna mana kuma yanayin yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake gaggauta ukuba ga dukkan wani wanda ya saki shi ginya shi dan yayi amfani da shi ya samu dama a kanya duk wani wanda ya saba ma Allah in dai annabi Adam alaihi salatu wassalam da Hauwa wanda aka fara halitta Allah ya halicce su da hannun shi in dai su biyu din nan za su saban Allah kai tsaye ubangiji ya gwada musu hushi nashi kuma ya sabke su daga aljanna su yi kasa to ashe babu wani wanda zai saban Allah kuma ya a ce ya samu banza duk wanda ya saban Allah to ya sani cewa akwai wata tawaya da za ta samu shi a gidan duniya in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ji yadda ubangiji subhanahu wataala ke kama masu saban shi abinda makaranta daidai Allah madaukin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada wanda muka yi kuskure ko tattaba halshin ubangiji madaukin sarki ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh